رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه yawan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sare haduwar mu a wannan safiya ta asabar uku ga watan jumada al-akhira hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama 1434 wanda ya daidai da 13 ga watan hudu a shekara ta 2013 a lissafin milaniya kuma yau za mu tashi darasinmu na 30 a wani littafi na الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان makon da ya gabata mun fara sabon fasali da malam ibn tamiya sama suna al-ismatu lil anbiya'i wa laysat lil awliya isma daga laifi ko daga zunubi ta annabawa ce kawai ba ta waliyai bace ma'ana cikin waliyai babu wani ma'asumi na farkon waliyai ko dama a wannan al'ummar shine abubakar radiyallahu ta'ala anhu na ƙarshensu ko ba a sani ba allazina amanu wa kanu yattaqun don haka duk cikinsu babu ma'asumi ma'asumi wanda baya zunubi la babbala ƙarami to wannan matsayi na annabawa ne kawai babu wani waliyi wanda yake ma'asumi to mun karanta har zuwa hadisan da malam ya kawo mana inda ya tsaya akan cewa fa in wafaqahu qabilahu wa in khalafahu lam yaqbalhu wa in lam ya'lam am wafiqun huwa am mukhalifun tawaqqafa fihi nan ne muka tsaya ko to zamu karanta taliqin da malam Salih Ali Sheikh yayi saboda shi ma muhimmancin sa da za ga kamar maimaita abinda malamin ya ambata ne amma dai ta wata siga sosai da zamu ƙara fahimta sannan sai mu dora kan abinda malamin ya ambata insha Allah malam salih al-shayki cewa hadha tafsilu aslun fi mas'alati al-walaya wannan bayanin daki daki da malam ibnu taymiya yayi mana asali ne ginshiki ne mai muhimmanci a babin walittaka yace wa huwa ga bayani annahu cewa ليس من شرط ولي الله جل وعلا أنه لا يخطئ البتة ba sharaɗi ba ne dangane da waliyin Allah ya zama cewa kwata-kwata baya kuskure shine albattata sam-sam au la ya abadan ko a ce baya wani tuntube dai a sam-sam har abada wannan babu shi أو لا يكون عنده التباس في بعض المسائل المهمة في العقيدة أو في الشريعة ko ya zama cewa wai ba zai taɓa samun wani rikicewa ba a zuciyarsa dangane da wasu matsaloli masu muhimmanci a aƙida ko kuma a shari'a wannan duk babu shi ga wani waliyi duk mutumin da ba annabi ba ne to za ka samu wata rana wani abu ya rikice masa annabi kuwa babu abin da ke rikice masa musamman tunda shi aka dora ma umarnin ya isar da sako isar da sakon Allah ko ba a samun kuskure a cikinsa haka in an ce kuskure ko adan a daga cikin abin da ake faɗa na ta'arifin isma a ce annabawa a ƙashin kansu ba sa zunubi la babbala ƙarami wannan ya shafi a rayuwarsu ta gudanar da harkarsu ta yau da kullum amma in aka zo zancen isar da sakon Allah maɗaukaki to har kuskure ɗin da mantuwar ba sa shiga ciki yauwa Allah maɗauki yana tsare su daga abin da aka ce su faɗa a ce sun gama rayuwarsu kuma sun manta ba su faɗe shi wannan shi ma babu shi amma mantuwa a rayuwarsu ta yau da kullum mantuwa a sallah mantuwa a alkawari mantuwa a zashi wani wuri annabi yakan yi wannan yakan yi kuskure amma a tabbatar da shi akan kuskure ba a yi har ya mutu kuma ya bar mutane akan kuskure ko abin da ba shi ne abin da Allah ya koshi ba shi ma wannan babu na fatan fahimci abu yau babban abu shine a cikin isar da sako to babu zunubin la babba la karami la kuskuren lamantuwa ma'ana ko da ya auku to ba za a bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan wannan abun kuma ya mutu ya bar mutane an ce ya kawo abu ya yi kuskure a kansa kuma ya mutu ya bar mutane akan wannan kuskuren Allah bai gyara abun ba babu wannan babu don haka duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar mutane a kansa na addini to shine abin da Allah ya yarda da shi shi ya so a faɗa kuma an faɗa shi ya so a isar kuma an isar shi ya so a aiki da shi da fatan an gane wannan yawwa to shine sai yake cewa ko ya zama yana da iltibasi iltibasi shine wani abu ya cakuɗe maka ya rikice ka kasa ganewa Eh, ya zama cewa wani abu an maka talbisinsa an shigar da wani abu a ciki ka kasa bambancewa wanne ne gaskiya to wannan waliyi yakan shiga irin wannan yanayin wani abu ya kasa wato bayyana gare shi shin gaskiya ne ko kuskure au fi shari'a- a bangaren aqida ko kuma a bangaren shari'a au la yakunu indahu naqsun bil fil amali fi ba'd al ashiya'i ko ya zama wai shi waliyi ba zai samu wani- wata tawaya ba a wajen aikinsa fi ba'd al ashiya'i wajen wasu abubuwa da yake aikatawa yace hadha laysa min sharti waliyillahi jalla wa ala wannan baya cikin sharuɗan waliyin Allah sam sam sam a ce wai baya kaza baya waɗannan abubuwa ɗin um, an ya kuna kamilan ya zama cewa wai ya ci- ya cika kammalalle ne shi babu wata tawaya tare da shi wannan baya cikin sharaɗinsa iz domin kuwa law shurita hada da an ce an sharɗanta wannan wali ba zai zama wali ba sai ya zama babu zunubi la babba la ƙarami kuma sannan babu kuskure babu mantuwa babu rikicewa samsam sai sai laƙila to da an ce innal waliya fi martabatin nabi ai da shi kenan sai a ce waliyi matsayinsa ɗaya da annabi kaga kuma ba haka bane yawwa waliyi daban annabi daban li'anna nabiyya domin kuwa annabi huwa alladhi la yaghlatu shine wanda baya kuskure wa huwa alladhi la yanqusu 'anil kamali fi mas'alati ta'ati baya kuma na ƙasa daga kamala a mas'alar da'a mas'alar da zai ce a yi daga a madadin Allah ya ce ya gaya wa mutane ya isar musu saƙo a yi masa da'a wannan baya yi hakanan da'arsa ga Allah subhanahu wa ta'ala kammalalliya ce tabbatacciya ce shi yasa za ka ga sun fi kowa wajen yin nafila ballantana ma farilla farilla ita aka ɗora masa a matsayin wajibi to akwai inda za mu ga nafilfili ma an wajabta wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba a wajabta mana babu al'ummarsa kamar sallar dare mun gane wannan ai yawwa don haka ashe wajen kamalar da'a to babu naqasu dangane da annabi amma shi waliyi za a iya samun naqasu tare da shi domin shi ba kammalalle bane yace wala yaltabisu alaihi shay'un haka nan kuma wani abu baya rikice masa sallallahu alaihi wasallam amma awliyaullah amma su waliyan Allah jalla wa ala fi hadhihi al-umma a wannan al'umma wa fil umami haka nan kuma cikin al'ummomi da suka gabata fahum akmalu aqwamihim to su a cikin mutanensu su ne mafi kamala wa akmalu atba'il anbiya kuma a cikin mabiya annabawa su ne mafi wato cika waɗanda suka fi kamala har yanzu mun gane wannan wato waliyan Allah a wannan al'ummar a cikin al'ummar su ne mafi kamala mun gane a cikin al'ummar bayan an- bayan annabinta domin dama ba matsayin su ɗaya da annabi ba annabi mu namu guda ɗaya ne daga shi kuma ba wani ƙarshe ba kamar wasu an- wasu al'ummomin da aka turo musu fiye da annabi ɗaya ba daga zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to shi kaɗai ne babu wani annabi tare da shi don haka a cikin al'ummarsa waliyan cikinta su ne sama da kowa a cikin wannan al'umma ɗin sannan kuma in aka zo ana neman suwane ne mabiya annabawa to waliyan zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da cikin al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sun fi waliyan sauran annabawa wajen bin annabawa kun fahimci wannan shi ma ko yawwa kamar ka ce ne a cikin sahabban annabawa waɗanne sahabbai ne suka fi anna- suka fi sauran sahabban annabawa bin annabinsu to babu irin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan dama su ne farkon waliyai a wannan al'ummar to sun fi kowa da'a wajen biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam to sai ke cewa faqad yahsulu lahum ghalatun waltibasun washtibahu washtibahun wa ba'd qusurin fil amali to su waɗannan fa waliyan da muke faɗa da kuma suka fi kowa a cikin waɗanda ba annabawa ba yahsulu lahum ghalatun kuskure yakan samu gare su sukan yi abin da yake kuskure ne waltibasun da kuma wato rikicewar abu ya rikice musu ba su gane shi ba washtibahun da kuma dai ma'anan su da da iltibasi da ishtibahi wannan ya kama da juna wannan ya kama da wannan a kasa ganewa yawwa har ya zama ya rikice wa ba'd qusurin fil amal da kuma wata tawaya- tawaya gwargwadon insaniyarsu wajen aiki ya zama cewa wani zai iya kaza wani ba zai iya kaza ba gwargwadon da'ar wannan wani ya fi shi to a cikin wanda ya fi kowa da'ar ma za ka iya samun irin wannan kusuri wajen aiki din wala yanfi zalika an yakunu awliya Allah jalla wa ala amma duk wannan baya hana su zama waliyan Allah mun fahimci abin ashe kenan ba sharaɗin waliyi ba ne ya zama baya zunubi baya a kuskure baya mantuwa baya kaza baya kaza baya kaza ba sharaɗinsa ba ne zai iya zama waliyi matsayinsa na waliyi yana nan amma kuma yana aukawa cikin waɗannan abubuwa saboda me wannan rashin aukawa cikin kurakurai da- da saɓan allah matsayin waye matsayin annabawa ne shikenan abin da ke so a gane mun gane sai ce wala yin fi dalika an ya kunu auliya Allah jalla wa ala lakin man kana atamma fil ilmi amma kuma a cikinsu wanda ya fi kowa kamala a cikin ilimi wal amali da kuma aiki kana akthara wa a'zama walayatan to ya fi kowa mafi yawan girman walittaka da kuma darajar da- da- da kuma girman darajar walittaka din a wurin Allah subhanahu wa ta'ala li'anna alwalayata domin kuwa ita walittaka ta tabagu tana yankuwa sashe sashe ba matsayi ɗaya bane wannan ishara ce zuwa ga ai mun san matsalar da malamai suke magana akai cewa innal imana yataba'abu wa laysa juz'an wahidan wajen ta'rifin imani menene imani shin imani wani abu ne guda ɗaya idan mutum yana da shi yana da imani in ba shi da shi shikenan ya fita daga imani ko ko imani abubuwa ne da suka haɗu daban-daban aka haɗa su su suka zama imani wannan ma'ana ta biyu ita ce daidai a aqidar ahlus sunna a gun masu bid'a suna akwai masu ganin cewa imani wani abu ne guda ɗaya in ya fita ya fita baki ɗaya kamar yadda khawarijawa da mu'tazilawa suke faɗi in an tambaye su meye imani tarifin imani suna cewa imani wani abu ne juz'un la yatajazza'u fa idza thabata kulluhu fa idza thabata juz'uhu thabata kulluhu wa idza dhahaba juz'uhu dhahaba kulluhu li'annahu la yatajazza ba ma zancan a ce ya kasu kashi kashi don haka in babu juz'i baki ɗaya ya tafi in zai fita zai fita ne baki ɗaya kamar yadda idan ka samu kwaɓaɓɓen gari akwai zare a cikinsa in ka ja zaren nan zai fita baki ɗaya to haka suke cewa idan imani ya fita to in ya fita gaba ɗaya ke fita baya dawowa wannan tarifin ba daidai bane a ƙarƙashinsa dama suka kafurta mai saɓon Allah suka ce duk mutumin da ya zina to shi ya fita daga imani ya zama kafiri saboda imanin agunsu wani abu ne guda ɗaya sunansa tasdiki sunansa jami'u ta'ati sunansa jami'u ta'ati agun khawarijawa da mu'tazila a gurin wasu wanda ba su ba su ma suna ɗaukarsa juz'i ne la ya tajazza'u li'annahu mujarradu tasdiq alladhi fil qalbi kawai gaskatawarka ne gaskatawa in ka ce Allah gaskiya ne a zuci shikenan ya isa wannan agun murji'a kenan akwai wasu kuma ana ce musu alkarramiyya su kuma suka ce qaulul lisani in mutum ya ce la ilaha illallah da baki shikenan ya zama mumini ko a zuciyarsa bai yadda ba su kuma mabiyan wani mutum ne sunansa Muhammad ibn Karram as-Sajistani wai idan ka ce kawai la ilaha illallah da baki to ka zama mumini kamilul imani ko a zuciyarka ba haka bane kaga wannan sun musuluntar da munafikai ko ba haka bane Allah ko ya kafirta munafikai mun fahimci wannan haka magana ingantacciya ita ce imani yana yankuwa yanki yanki ne i'tiqadun fil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil jawarih ai mun fahimci wannan mun san an- mun sha jinsa ana faɗi yawwa imani a zuci yake ana faɗa a zuci ma'ana ana ƙudurta shi a zuci mutum ya yarda da babu abin da ya cancanta abauta masa sai Allah kuma akwai abubuwa min a amalin ƙulubi da taƙawa da tawakkali duk waɗannan ayyukan ina ne ayyukan zuci ne ba da gaɓuɓa ake yin su ba akwai kuma gaɓuɓɓan zuciya a- wato ayyukan gaɓuɓɓan jiki da mutum zai aikata da gaɓuɓansa sallah hajji da sauransu da ko hannu ka ba da sadaka da makamanci wannan ayyukan gaɓuɓɓa ne akwai kuma ayyukan da suke na harshe ne karatun alƙur'ani kafin nan faɗin la ilaha illallah da baki mutum ba zai ce ya yadda a zuci a ce ya faɗa ya ce ba zai faɗa ba wannan shi ma imaninsa bai yi ba sai ya faɗa da bakin sannan kuma yana ayyukan harshe zikirin Allah subhanahu wata'ala salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan duka sunan su imani ai ban manta hadithin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa a innal imana shi imani a bid'un wa sab'una shu'ba yanki yanki yanki ne har saba'in da wani abu shine bid'un wa sab'una shu'ba a'laha qawlu la ilaha illallah mafi daukaka shine fadin la ilaha illallah mutum yace la ilaha illallah wannan yayi abin da yake mafi daukaka a bangaren imani yace wa adnaha mafi ƙasa kuma shine imatatul adha anit tariq kaga wani abu da zai cutar da mutane ka kauda shi daga kan hanya sannan sai ce wal haya'u min al imani kunya ita ma imani ce kun ga nan ya haɗo mana ayyukan zuciya ita ce haya'u misalin ta kenan sannan ya haɗo mana qaulul lisani ko aikin harshe shine mai faɗin la ilaha illallah sannan ya faɗo mana aikin gabar jiki wanda shine gusar da ƙazanta daga kan hanya to duk waɗannan abubuwan sunan su imani to imani ashe kenan ya taba abu mun gane to kamar yadda imani ya taba'adu mai ma'ana ya taba'adu yanki yanki ne sashe sashe to haka nan alwalayatu ta taba'adu ishi ma ita ma walittaka yanki yanki ne ma'ana abubuwa ne ba imani ne da takawa suke sa mutum ya zama mumini ba yawwa to imani kuma ai daraja daraja ne tun da daraja daraja ne ashe ba kwaya ɗaya bane sai kutum haka in ya shiga zuciya haka sai dai fito baki ɗaya a'a gwargwadon iliminka gwargwadon kusantar ubangiji gwargwadon da'arka to gwargwadon matsayin walitakar da zaka samu wannan mun yi shi a baya to idan mutum ya zama ya fi kowa da'a walitakarsa ta fi idan mutum ya zama da'arsa ba ta kai ta wani ba to haka walitakarsa ba za ta kai ta wancan da ya fi shi da'a ba da ilimi ina fata mun gane wannan don haka kenan ashe walittaka ba matsayi ɗaya ba ce ba aji ɗaya ba ne ba kuma wato fuska ɗaya take da shi ba shine kawai abin da ke so mu gani sai ce wa minal muhim yana cikin abu mai muhimmanci fi hadal babi a wannan babi din annal waliya cewa shi waliyi kama zakara kamar da ibn taymiya ambata qad yahsulu lahu istibahun zai iya samun ko kuma kama zakira kamar da aka ambata ma'ana anan wurin a qad yahsulu lahu istibahun zai iya samun rikicewa a wasu abubuwa فيما يحصل له من أنواع الكرامات أو الخوارق zai iya samun wato rikicewa cikin abin da yakan auku gare shi na nau'in karama karama da za ta iya faruwa gare shi awil khawariq ko kuma abubuwa dai da suka saba wa al'ada mun yi magana akan me ake nufi da khawariq ina jin ku manta mako ba khawarij ba khawariq jam'in khariqa yawa duk abin da yake dama akan wazanin fawa'il to jam'i ne na fa'ila mun gane abin da yake a kan wazanin fawa'il jam'i ne na fa'ila khawarij jam'in kharija yawwa a fawasiq jam'in fasiqa kawafir jam'in kafira wala tumsiku bi isamil kawafiri ko yawwa don haka nan khawariq jam'in khariqa lil'ada abin da yake wani abu wanda ya saba wa al'ada ba a saba ganinsa ba shi ne ake cewa karama in daga gun waliyi ne in kuma daga gun annabi ne sunansa mai mu'ujiza ko aya ko bayyina to wannan irin abu sai ce fa innahu ya'tihi khariqun qad yahsulu lahu istibahun fi an yadhunnahu karama wato zai iya samun rikicewa in wani abun mamaki ya faru sai ya tsauka karama ce Allah ya yi masa وهذا لا يقدح في أن يكون وليا wannan ba zai sa ba zai suka a cikin zamansa waliyi ba yana nan a waliyi ko da wannan abun ya rikice wannan mai malamin yake so mu gane ne yana magana ne akan zaka iya samun wannan mutumin da yake waliyi wani abun mamaki zai faru wata rana la'alla ma daga shaidanu ne aljanu ne suka jawo shi sai ya ɗauka Allah ne masa karama wannan me ba wani abu ne ya rikice masa ba ya ga wani abu ya kama da kaza alhali ba kaza bane to wannan alama ce ta cewa shi ba ma'asumi bane da ma'asumi ne da wannan abu bai samu gare shi ba da komai warware zai zama gare shi mun fahimci abin to wannan kuma baya sukan zamansa wali yana nan a waliyinsa ko da ya samu wannan rikicin wajen yadda yake ganin al'amura da fatan an fahimci abin da yake ne yawwa to sai ke cewa fi an yadhunna hu karamatan yadda ci abin cewa karama ne wa hadha la yaqdahu fi an yakuna waliyan yace walau kana hadha al-khariq shaytaniyan ko da wannan abin mamakin ya faru ne daga wani shaydan li'anna in an ce shaydan nan yana nufin me aljan yawwa yace li anna hadha raji'un ila ilmi domin ko wannan yana komawa ne zuwa ga harkar ilmi fattafriqatu ma bayna al-arid ash-shaytani wal arid ar-rahmani aw al-karamati ar-rahmaniyya wal khariq ash-shaytaniyya yace bambantawar nan ana bambantawa ne tsakanin abubuwa biyu daya al-arid ash-shaytani abinda ke bijiro mutum daga shaytan والعارض الرحماني da abin da ke bijiro mutum daga mai rahama Allah subhanahu wa ta'ala awil karamatin rahmaniya ko kuma a kira shi a karama ce daga ubangiji awil khariqu shaytani ko kuma a ce wannan wani abu ne da ya saba al'ada daga shaydan yake ma'ana aljanu ne suka taba shi suka yi masa wani wasa da hankali yace hadha yahtaju ila ilmi bitafriqi wannan ka bambance wannan daga wannan ka gane wannan daga Allah ne wannan kuma na aljanu ne wannan ya taji ila yana buƙatar ilimi mun fahimci abin yawwa yana buƙatar ilimi bitafriqi fi ma baina hadha wa hadha dan ka bambance tsakanin wannan da kuma wannan fa idza lam yufarriq in bai bambance ba tsakanin abin da ke karama ne da abin da ke kuma daga shaidan yake kana zalika bi sababi qusuril ilmi wannan sababinsa shine tawayarsa da rauninsa wajen iliminsa wa qusurul ilmi tawayar ilimi kuwa la yanfi an yakuna waliyan lillahi kun gane wannan shi ma ko yawwa dan an ce mutum yana da tawaya ko a iliminsa baya hana zaman sa waliyi yana nan da walittakarsa dan an ce bai san hukuncin kaza ba shikenan sai fita daga wali kun fahimci wannan misali yanzu a ce waliyi ne ga waliyi sai aka yi masa tambaya sai bai san wani hukunci ba misali yanzu wannan ya fidda shi daga zama wali yau domin me dama ba a ce ya san komai ba to ashe kenan in ya kasa ganewa tsakanin wani abu na karama tsakanin wani abu na shaidan to wannan shi ma ba ta waya bace gare shi dama iya matsayinsa kenan shi ba annabi bane ya ga wani abu shaidan ne ya masa wasa da idansa sai ya tsammanin karama ce Allah ya masa to wannan rikicewa ce ta rikice gare shi to wannan kuma baya fidda shi daga waliyi domin dama shi ne ba annabi ba shi kenan dai abin da yake ta kai kawo akan yana so mu fahimce shi da fatan an gane sai ce li anna lil tibas ina ne yace wa qusurun fil ilmi la yanfi an yakuna waliyan lillahi jalla wa ala fi mithli hadha yawwa baya hana ya zama wali a irin wannan abu li anna lil tibasa domin kuwa rikicewa waƙa'a ala kathirin min safwati rikicewa a kasa gane wani abu daga wani abu to ya faru ga da yawa daga cikin zababbun mutane mutanen kirki salihan bayi waliyan Allah an samu rikicewa a gunsu fi misli hadhihi almasail a irin wannan al'amura din fayaqa'u lahum ashiya sai wasu al'amura su faru gare su min khawariq shaitan na daga al'amura ne wato wadda suka saba wa al'ada daga shaidan suke aljanu ne suke musu wasa da hankali wa kad ya kunu da'ifan anil ilmi biha kuma zai iya zama ya raunana bai san irin waɗannan al'amura ɗin ba saboda rauninsa wajen ilimi to duk wannan kuma bai hana zamansa waliyi ba kar mu manta littafinmu me yake koya mana bambanci tsakanin waliyan kirki da waliyan banza waliyan ƙarya ko waliyan Allah waliyan mai rahama bambancin su da waliyan da shaidan ke so suke son shaidan yawwa to sai ce alqadi ga ƙarin bayani mutumin da yake alƙali ya kunu waliyan lillahi jalla wa ala zai zama waliyi ne na Allah subhanahu wa ta'ala wa qad yukhti'u fi ijtihadihi amma zai iya yin kuskure a istihadinsa bai ma'ana istihadi ƙoƙarin da malami zai yi wajen gano gaskiya kasa alƙali yana cikin mutane masu istihadi da'ima domin ko shi yana mu'amala ne da halayen mutane halayen mutane kuma ba abin da ya fi su rikicewa da rikitar da mutum yau wani ya zo maka da wannan fuskar gobe wani ya zo maka da wannan fuskar wani ya zo maka da fuska irin ta mutanen kirki rangadadau amma ya kwanta tashin hankali ya kwanta matsiya a ƙasa ya zo maka ya wahal da kai wajen ka gano wannan laifin nasa ko ba haka bane abu ne mai wahalar yi kwarai da gaske to za ka sami zai iya zama waliyin Allah ne amma kuma zai iya yin kuskure a istihadinsa da fatan mun fahimci abin da ke nufi sai ce lakinnahu hina ijtahada amma dai yayin da yayi wannan ijtihadin yayi kokarin gano gaskiyar nan istafragha wus'ahu to ya kure a dakarsa wajen yin abin da ya kamata a yi shine ma'anar istafragha wus'ahu ya fito da duk abin da zai iya wus'u shine kokari ya fitar da duk kokarin da zai iya a aw yu'ti malan li ghairihi ko kuma ya ba da wata dukiya ga wani wanda ko li ghairi mustahiqihi ga wanda ba shi ya cancanta ba fi nafsil amri a cikin wani hukunci da yayi a cikin haƙiƙanin lamari misali yayi hukunci tsakanin mutane biyu akan wata gona wannan ya ce tasa ce wannan ya ce tasa ce shi me zai yi alƙali mai aikin sa anan in kokari zai yi yayi bincike yayi tambaya ya kafa shaidu abinci ko shaidu kai wannan mai duk mai da'awa ya kawo shaidunsa garin wannan ƙoƙari nasa zai iya yiwuwa ya ɗauki haƙƙin ya baiwa wani wanda ba nasa ba ne ana haka ko ba a yi duba har manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gashi shi annabi ne amma aka zo matsalar alƙalanci ya taɓa gaya wa mutane yake cewa shi mutum ne kuma yakan manta ya ce fala'alla ahadakum ya kuna alhana bi hujjatihi zai iya yiwuwa ɗaya daga cikinku ya zama ya fi iya wato bayanin hujjarsa shine alhana ya fi iya fasaha da zai bayyana hujjarsa don haka zan iya masa hukunci ya ce wa inna ma aqdi lahu ala nahwi ma asma'u ni ko zan masa hukunci ne gwargwadon yadda nake ji tunda ban san yadda aka yi abun ba mun fahimci abin yawwa don haka sai yake cewa to duk wanda na ciro masa haƙƙin wani ɗan uwansa na bashi to ya sani cewa wani yankin wuta na bashi ku duba fa wannan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi yake gaya mutane in a garin hukunci na ɗauki haƙƙin wani na baka baka cancanta ba to wuta ka ci wa cikinka kar ka zo ka ce a'a ai tunda alƙali ya hukunci shikenan abu ya tabbata haƙƙina hukuncin alƙali yana halatta wa mutum cin abin da aka bashi a hukunci na zahiri ma'ana gwargwadon abin da ya bayyana gwargwadon shaidu da aka kawo gaban alkali amma idan akwai kuskure ko daga bangaren alkalin ko daga bangaren dabara da cuta da wani ya ya ɓoye wata gaskiya ya bayyana ƙaryarsa a ya ɓoye ƙaryarsa ya bayyana wata abin da ke shine gaskiya alkali ya hukunci cewa abu nasa ne in dai da kuskure a ciki alƙalin ya hukunci bisa kuskure to abin duk da mutum ya ci haramun ya ci domin shi a zuciyarsa ya san abin ba nashi bane ba shi aka yi mun fahimci abin kuskuren alƙali a kenan baya halatta wa mutum mai cin abin da yake ba haƙƙinsa bane da fatan mun gane abin da ke nufi to wannan alƙalin da ya irin wannan hukunci in waliyin Allah ne salihin bawan Allah ne wannan abun da ya yi in na kuskure ne zai fidda shi daga walitaka ba zai fi da shi ba shi ke nan zancen da yake so mu gane yawwa Allah sa alƙalinmu waliyan Allah ne salihai insha Allah wannan shi ne fatanmu insha Allah ya ce lakin na huhi na shi hada istafara ga wasu ahu au yi utsi mala'an mun karanta wani ko sai ce lakin na huhi na a'ata amma yayin da ya ba da dukiyan nan istafara ga wasu ahu fil ijtihadi wa badala taqatahu to ya yi ƙoƙarinsa ƙwarai ya fi da matuƙar abin da zai iya wajen istihadi da kuma ba da ƙarfinsa wajen gano gaskiya ya ce wallahu jalla wa ala rafa'a an hadhihi al'ummati al-khata'a wan nisyan Allah ko ya ɗauke wa wannan al'umma abin da ta yi na kuskure da mantuwa wa thabata kama na qala shaykhul islam fi sahihi annahu alaihi salatu wassalam qala ya tabbata kuma kamar yadda ya tabbata a hadisi ingantacce cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da kuma ibnu timiya kawo mana mun karanta a wannan hadisi ko a wannan littafi a mako da ya gabata ko cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza ijtahada al-hakimu idan mai hukunci yayi kokari yayi kokari wajen gano gaskiya fa asaba kuma sai ya dace da gaskiyar falahu ajrani to yana da lada biyu kaga ashe wato aikin mai aikin alkali babba ne kuma akwai lada a cikinsa wajen gano ina gaskiya take ina mai haƙi yake a bashi haƙinsa wannan babban aiki ne yana buƙatar jajircewa yana buƙatar ilimi mai zurfi yana buƙatar haƙuri yana buƙatar kuma wato kyakkyawar fahimta da firasa Allah hore mana ya ce ajirul istihadi wa ajirul isaba lada biyun nan su ne mai ƙoƙarin ko ladan da ya yi na wajen ƙoƙarin istihadi shi kansa yunƙurin ka gano gaskiyar akwai lada a ciki sannan dacewa da gaskiyar shi ma akwai lada a ciki shi yasa ai sai yake cewa wa idza hadafa akhta'a falahu ajr in yayi ƙoƙari dan ya gano gaskiya sai ya kuskure to yana da lada ɗaya mun fahimci wannan kaga ashe kenan a koyaushe in dai mutum malami ne mai istihadi sawa'un ta bangaren alkalanci ko ba bangaren alkalanci ba yayi istihadi wajen gano wata matsala to yana da lada yayi kuskure ma lada za a bashi saboda me saboda yayi wannan kokarin ya gano hukuncin bai kuskure ba ya dace kuma sai a bashi lada biyu to Allah ba mu ikhlasi to sai yake cewa wa in akhta'a falahu ajrun wahidun wa huwa ajrul ijtihadi ya kamata a samu wawan wa bazlil wus'i wa huwa ajru lijtihadi wa bazlil wus'i fi ma'rifati hukmi shar'i fi hadhihi mas'ala ko kuma ya zama tunda kamar da mun san asalin wannan magana da baki malami yake ba rere ta akai sosai ba magana sai da ya saba ya ce wa huwa ajru lijtihadi sai tsaya sai ya ce bazalal wus'a ya yi kokarin sa ya bada abin da zai iya fi ma'rifati hukmi shar'i wajen sanin menene hukuncin shari'a akan wannan mas'ala fi hadhihi mas'ala a wannan mas'ala din don haka ya cancanci ya samu lada ko da bai dace da abin da shi da hukuncin shari'a din ba a dunkule dai mutumin da ya istihadi dan ya gano abin da yake gaskiya to yana da lada daya wanda kuma ya yi istihadin dan ya gano kuma ya samu yana da lada biyu to tunda ana samu a hukuncin mai istihadi a samu kuskure wannan kuskuren baya rage wa mutum daraja in shi da ma waliyin Allah ne don haka walittaka babu sharaɗin zama babu laifi a cikinta babu sharaɗin zaman mutum babu kuskure a rayuwarsa babu sharaɗin a ce wani abu baya rikice masa shikenan abin da malami ke so mu gani mu karasa mu je gaba sai ce fa hadha ya'ni wannan yana nufin anna man ru'iya alaihi naqsun fil ilmi wal amal duk mutumin da aka ganshi da tawaya a wajen ilimi ko aiki yana da kuskure ba a miƙe yake sosai ba wajen maganarsa ko wajen iliminsa ko wajen aikinsa mimma la ya ƙuduhu ila ma'asiyatin na daga abin da dai ba zai kai shi zuwa ga saɓan Allah ba fa innahu la yanfi an yakuna waliyan lillah to wannan baya hana ya zama waliyin Allah don haka dan an ga waliyi waliyi ne ana sa ran cewa waliyin Allah ne salihin bawa ne sai aka ga ya aikata wani abu da za a ga cewa tawaya ce ta ɓangaren iliminsa ko tawaya ce ta ɓangaren aikinsa to kar a ce ya fita daga walittaka a bar shi da wannan hukunci tsakaninsa da ubangiji ko da ya yi waɗancan kurakurai waliyin allah ne wa kad yakunu inda hu qusurun fi sunnati fi ba'd al masail zai iya zama kuma yana da kusuri wajen sunna wajen fahimtarsa ga sunna ko wajen aikinsa da sunna a wasu mas'aloli aw qusurun fil ilmi ko kuma tawaya dai wajen iliminsa fi ba'dil masail wajen wasu mas'aloli a ce ga wasu mas'aloli bai san su ba ai ana samun wannan mutumin kirki ne salihin bawan Allah amma an tambaye shi akan wata matsala bai sani ba to wannan baya fidda shi daga wuli a ce yawa ne kuma duk yadda muke ganin sa kuma a ce an tambaye shi abu kaza bai sani ba to inda sai me kuma mutane nawa ne aka tambaye su akan abubuwa suka ce ba su sani ba kuma darajar su ce ma da suka ce ba su sani din ba domin ba karamin matsayi ba ne an tambayi mutum abu ya ce bai sani ba daraja ce babbai ce wai kunu inda hu min alkhairi wal ibadati wa tahqiqil imani wa taqwa ma bihi yakunu waliyan lillahi jalla wa ala amma za ka ga zai sami alheri ma'ana za a samu alheri tare da shi wal ibada shi mai ibada ne wata haƙiƙil iman da kuma tabbatar da imani yin imani yin ayyukan da imani ke wajabtawa wattaƙwa da kuma yin taƙawa za ka ga akwai irin wannan ma bihi ya kunu waliyin abinda ta hanyarsa ya cancanci ya zama waliyi mun gane abin da ke nufi a nan wato ko da an samu kuskure a wurinsa wajen fahimtar wasu matsaloli amma dai za ka samu cewa wajen alheri wajen ibadarsa wajen kuma tabbatar da menene imani da takawa ya yi su gwargwadon halin abin da zai wajabta masa a ce masa waliyi don haka waliyi ne ko da ya kuskure wajen fahimtar matsala waliyi ne ko da wani abu ya rikice masa waliyi ne ko da bai gama fahimtar komai da komai ba sai sai wal auliya'u maratibu wa darajatun su ko waliyan Allah dama martabobi martabobi ne martabar wani sama da take da ta wani darajatun hakanan hawa hawa suke laisu martabatan wahidatan ba matsayi ɗaya suke ba imma an tahsula wa imma Allah tahsul a ce wai shikenan ko dai ka zama wali kammalalle ko kuma kai ba wali bane wannan abin ba haka yake ba yawwa kamar wannan nazarar khawarijawa kenan ga muminai yawwa ko dai kawai kai mumini ne kamilul iman ko kuma babu wani abu a tsaka tsaki kana yin kuskure kawai ka fita daga imani ka zama kafiri agun khawarijawa to kaga wannan nazarar babu adalci a cikinta kuma an yi watsi da nassin nassoshi da yawa na alkur'ani yace bal hum mutafawituna sun sassaba wajen matsayin su fi dalika a wannan walittaka kama kala jalla wa ala kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi hum darajatun inda Allah su darajoji ne a wurin Allah subhanahu wa ta'ala kun ga ce a wurin Allah bai ce a wurin kowa ba wannan akwai wata ishara babba a cikin nan cewa ashe kenan waliyin Allah Allah ne ya san kayansa ko waliyin Allah matsayinsa a gun Allah ne domin kar mu manta kullum duk da mun yi a baya shi waliyi da ake ce ma waliyi asalin lafazin daga me jibinta da soyayya da taimako me ake nufi da mutum in ya zama wali ana nufin yana san Allah yana taimakon Allah ana nufin Allah yana son sa Allah yana taimakonsa shi kuma yana san Allah yawwa to amma babban sharaɗin dama a ce shi waliyi ne shine Allah ne ya zaɓe shi yana son sa saboda me shi din yana san Allah yana kusantar ubangiji yana nafilfili yana da imani yana da takawa ashe tunda ana samun matsayin ne ba wai dan shi yana son Allah ba a sai da shi din yana son Allah sannan amma bai zama wali ba sai da fa Allah ya so shi ashe babban abin shine Allah ya so ka kar mu manta magana nan da muka yi magana a baya da wanda daga cikin magabata yana cewa wa laysa yace laysa sha'nu fi an tuhibba walakin sha'na kullu sha'an an tuhabba an tuhabba ba wai sha'anin lamarin inda komai yake da muhimmanci kamar da kuke cewa inda gizo yake saƙa ba shi ne wai a ce kai kana son Allah ba in zancen kowa a ce yana son Allah ne dukkan mu kowa yana son Allah amma inda ake samun matsayin shi ne a samu tabbaci Allah yana son ka wannan shi ne zance don haka kowa ƙoƙarin da zai shi ne Allah ya so shi ba wai magana shi ya so Allah ba shi dama ka so Allah wajibi ne in mutum ba san Allah dama kafiri ne magana ta ƙare yauwa ashe ka zama waliyi shine Allah ya soka me ke nuna mana cewa Allah yana son ka hmm? dawama da'a ko yaushe kana tare da shi kana yin abin da yake so amma ka zama a zahiri kana abin da Allah baya so ba zai yi ka zama waliyi ba mun fahimci abin yauwa a zahiri kai ne wannan kayi saba wa Allah anan an yi shagiya an yi zina an yi waye an yi menene to walitaka ba agun ka take ba ba zancen ka yi dabara kai wayo ka ce a ku ne ba kwa gani babu shari'ar mu ta zahiri ce ba ta batsini ba ba wani zancen shari'a ba wata shari'a zahiri da batsini wannan duk daga bayan mutane suka kirkiro abunsu shari'ar da Allah madaukaki ya hada mu da ita da za a gane mutumin kirki a cikin ta ita ce wannan ta cikin alkur'ani a karanta ya ayyuhal ladina amanu ku yi kaza a ga kana yi ya ayyuhal ladina amanu kada ku yi kaza to kar a ganka a gurin yawwa amma ba a ce a ga kana yi kuma sai ka ce a ni ai ina da wani matsayi ku ne ba ku gane ni ba a'a wannan ƙarya ce mun fahimci abin yau da eh suna ganin cewa wai wa ya ce an daina saukar da shi har yanzu Mm.
wanda Allah ya zaɓa da wanda Allah ya ke Na'am.
saboda haka sauran wannan birin ilimin da ke Mm.
fitowa har yanzu da wanda Allah ya zaɓa to dama abinda muke so dama shine a nuna mana zirin ya ɗigo ko ba haka bane yawwa Eh, ita da'awa kowa zai iya da'awar abu labari ne bayan cewa ai abin nan da kuke gani daga annabuwa ne muke to ai sai mu ga alamar daga ina annabi ai, mu zancen annabawa mu a littafi muke ganin sa ko ba haka bane yau a qur'ani ake buɗa sai a ga maganar da Allah ya gaya wa annabi haka nan kuma maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna ganin ta ne a ina a hadisansa don haka sai mu bincika sai mu gani in annabi ya faɗi wannan cewa kaza sai mu ɗauka yauwa amma zancen wani ya da'awa cewa wannan su ai ba haka suke cewa ba mutumin da zai ce maka yana da ilmin milladunni milladunni yana nufin zai zo ya ce maka ne haddathani qalbi an rabbi hmm? ko ba haka bane to kaga ashe wannan ba zancen zirin wani guntun gyauran ilimin annabawa ne ya gangaro masa ya biyo ta wata ƙasa ta wani wuri ya zo masa ba ba haka bane shi ya ce haddathani qalbi zuciyata ta bani labari an rabbi daga ubangiji na haka wannan tatsuniya ce yawa shi ya faɗi wannan Eh, ba ba wai an ce ba a has- na san- na ji wasu suna magana cewa ai wai kuna ta surutun wai babu ilimin ko kuma babu wahayin ilhama babu wanda ya soke wahayin ilhama wahayi nau'i nau'i ne ilhama dama shine a kimsa maka fahimta ba a kimsa ma sabon addini ka zo ka bauta wa Allah da shi ba wannan shine zancen da muke ka zo da abin da ba a sani ba a musulunci ka bauta wa Allah da shi shine ba a yarda da shi ba amma Allah ya fahimtar da kai wani abu kamar yadda an samu irin wannan zamu zo mu ji nan gaba ya gaya mana karamomin wasu daga cikin bayin Allah da suka yi Allah madauki ya karrama su Hmm? daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an- wata rana Abubakar ya dubi cikin wata mata ya ce wannan namiji ne abin mace ce a ciki kuma ya zama haka Allah maɗauki Allah maɗauki ne ya nuna masa ya ilmantar da shi ba tsafi yake ba ba kuma surkulle ba mun gane wannan za mu zo mu ji waɗannan da haka ashe mutum ya faɗi wata magana ko wani ilimi da ba a sani ba lalle ya zama yana da asali da ya samu ko dai karantawa yayi ko fahimta yayi to in ko fahimta ce tana da ma'auni ma'auninta a gaba ta sabawa abin da ke cikin shari'ar da ke hannun musulmi ba in ko ya saba sai a ce a bawan Allah wannan abun ba zai zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tunda a gashi ya saba wa abin da shi muka san ya zo da shi duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi sai bayan ya tafi sai wani ya zo ya soke shi kaga akwai tambaya ne yaushe annabin ya zo ya soke ta hanyar da ya tabbatar mana ya kamata ta hanyar nan za a samu cewa ya soke ba wani ne zo zai ba da labarin cewa annabi yanzu kaza ba a yin sa ba mun fahimci abin yau da haka a, maganganu ina jin mun yi a baya yadda suka kafa hujjoji da harkar maganar annabi Musa da Khadir ko mun yi wannan da faɗi da za ku koma baya za ku je maganganun da muka karanta insha Allah a wannan lokaci yau da haka ba shi da wani asali na yauwa a don haka ba shi da wani asali mutum ya zo ya kawo wani zancen ilimin milladun ne banda ma banda ma wannan kuma za ka ga babban abin da suke mai da hankali har yanzu mutum ya ce ai a wannan ilimin mun haɗu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ƙazata lama naman ya bani shi to kuma wannan ilin- milladunni ne ai ba ba zancen milladunni wannan ƙarya ce ya kwantara ta yau babu inda mutum ya haɗu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ƙazatan lama naman in ya ce manaman na'am ana mafarki da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yau kuma zai faɗi ya faɗa maka wani abu amma ba zai gaya maka abin da ya saba ma abin da ya faɗa a duniya ba lokacin da yake da rai in kuka haɗu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a mafarki sai ya ce ka daina sallah misali za ka daina sai ce da Allah kai yau saboda da'ar ka ka kai matsayin da yau an sauke maka sallah kar ka sake zuwa masallaci kawai ka zauna a gida kai dan aljanna ne ka jira ran da zaka mutu kawai zaka yadda da wannan mafarki to wannan shine mu azan abin da muke kira ya kamata mu fa- mutane su fahimta ba a canza addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata fahimtar ka da mafarkinka kayi mafarki Allah madauki ya saka dace amma kar a canza addinin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan shine kawai zance to ballantana kuma wanda zai ce mala'ika ne ma ya zo masa da abu kaza a takarda kuru-kuru a rubuce kaga wannan duk ya- ya wuce zancen a ce tunani ne ko ilhama yawa su dama suna son a samu kofar ilhamar an yadda da ita to kuma sai a gangara a ce to sauran ma duk haka ne mutum ya zo ya buɗe littafin sai ya kar- ya rubuta cewa wai mala'ika jibril ne ya zo masa da abu kaza hmm? shi aka rubuto aka aikowa ba aikowa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kuma aka zo masa da wannan abun aka ce masa duk in ka karanta sau ɗaya yafi qur'ani sau kaza wani irin labari ne haka kuma a zo a ce wai daidai ne wannan abu kun fahimci wannan zancen ba zai yiwu ba annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora mutane akan irin wannan hanyar hanya ce ba kuwa sabuwa masu ita suka zo da ita kuma ba ta manzon Allah bace sallallahu alaihi wasallam shikenan Hmm. wa alaikum assalam Hmm. a dama shine abin da ke faɗa ƙarya ne asalin mafarkin misali mutum ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya daina sallah to tun daga nan ka fahimci cewa ma ba annabin ka gani ba ko ba ka bane dan annabi ba zai ce ka daina sallah ba Mm, ya zo mana da sallah kuma har tashin alkiyama ba za a shafe ta ba tunda ba shi ya zo ya shafe ba in kuma za a shafe to shi ne zai zo ya shaki shafewa amma ba ta hanyar mutum ɗaya ya mafarki ya zo ya gama cewa annabi ya ce a daina sallah to sai dai ya zama duk duniya a daina kaga annabi ko ba zai zo ya nemi dan haka mutum ba annabi ya gani ba na'am malam mm.
Malam dangane da mulki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Mm.
mu wanda ya san bai farka ba.
na'am Domin a zamanin sa su babu saburi an samu wata mata annabi ya ba ta a babu mene babu safar kila da saburi.
eh na'am Mm, Sai ki masa ilaika abu.
na'am Sai bayan ta tafi.
Sai a gaya masa.
To wannan fa ne manzo Mm.
Allah. Na ga wata sani da wata zamanin sa.
na'am Har ta gaya masa cewa magana da bata dace. ba.
Mm, Daga baya sai ta na dama.
na'am To kamar mu da bamu sani ba ya karanta.
Mm, Sai dai kan alama da suka. Mawarki zai gamsar da mu hanyar shi ne wannan mm.
ko kuwa daga ba za mu samu fassara a gurin wani ai wannan shi ne wanda Allah kuma ga shi dama ai sharuɗin da malamai suka sa shine idan mutum ya ce ya yi mafarki ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sharaɗin da suka sa shine ya zama lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani da surarsa da aka sani kuma dama surarsa ai tana nan a rubuce a cikin hadisai ko yawwa mun san shi ga rab'a haka surarsa take shi rab'at kana rab'atan ba dogo bane ba gajere bane matsakaici shine rab'a yawwa ga sura kaza yana da kaza yana da kaza yana da kaza in ka ga mutum ba da wannan surar ba yace ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ba shi bane shikenan to sai dai matsalar ita ce kamar yadda ka faɗa da yawa mutane ba su san wancan surar ba Mm, don haka a kenan sai ya je gun wanda ya san surar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa tukun wa- wa ka gani ya kamarsa yake yana cewa ya gan shi da kaza da kaza kuma baya cikin sufofin ya ce a ba shi ka gani ba tun daga nan magana ta ƙare yawwa Allah ya kyauta to mu karasa so sai ke cewa wa kad yakunu inda hu a mun gama wannan ko yace hum darajatun inda Allah to magana ta'liqin ta ƙare sai mu koma asalin littafi can sama ai da lokacin ko yawwa to shine sai mu koma nassi mun mu gama mun gama da ta'liqin da malam Salih al-Shiki yace annasu ko shafi na 58 yace annasu fi hadha al-bab thalathatu asnafin tarafan wa wasat mutane a wannan babin dangogi uku ne bangare guda biyu wannan ya yi gefe can nesa wannan ma ya gefe can nesa wa wasat da kuma wani a tsakiya wannan siffar ibn timiya na yawan amfani da ita kuma ita ce galibin siffar musulunci ita ce kuma siffar ahli sunna wacce da'iman cewa ta tsakiya din nan za mu ga cewa daga cikin khasa'is ko siffofin aƙidar musulunci ita ce za mu ga musulunci shi kansa ta ɓangaren in ka kwatanta shi da sauran addinai to sauran addinai kowanne ya je gefe wannan ya gefen hagu wajen sakaci da rashin bin abin da ya kamata wannan kuma ya wuce iyaka wajen yin wani abu sai ka samu musulunci shine a tsakiya ibn tamiya yana yawan amfani da wannan misalai misali zan baku yanzu don mu ƙara gane wannan kafin mu zo kansa musulunci in ka duba yanzu ka kwatanta da yahudanci da kiristanci me matsayin a an yahudawa dangane da annabawan Allah Maga- annabawa dangane da wato yahudawa dangane da annabawan Allah ahlu jafa'in ne suna da jafa'i domin su daga cikin ayyukansu sanannu shine har sun kashe annabawa da yawa kaga ba su girmama annaba ba ko yawwa kiristoci kuma a gefe guda annabawa suke girmamawa har ta kai suka ba su matsayin ubangiji annabi isa alaihi salatu wassalam annabi ne amma yahu- abin da su kirista suka ɗauke suka ba shi matsayin mai ubangiji abin bauta kaga wannan sun gaza waɗancan kuma sun wuce iyaka musulunci a ina yake a tsakiya yake a musulunci a baiwa kowa haƙƙinsa Allah shi kaɗai shi ne Allah annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ne ba Allah bane ka gani kuma wajibi a girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama girmamawa ta dan adamtakar yafi kowa daraja babu wani wanda Allah madaukaki ya halicce shi babu kuma wani abu wanda Allah madaukaki ya halitta wanda yafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daraja mun fahimci wannan kaga nan an bambanta da Yahudawa sannan kuma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ba Allah ba ne wannan an bambanta da da kirista to wannan shine tsakiyar da ake nufi in ka zo kuma a cikin musulmi a cikin musulmi ka duba ƙungiyoyi daban-daban daban-daban wanda suke dangane kansu zuwa ga musulunci za ka ga mabiya sunnar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama su ne a tsakiya ɗin nan ka zo yanzu ka ɗauki babin ƙaddara da muka yi ta ba da misalai a kai imani da ƙaddara akwai wanda suka kore kaddarar ba su yarda da ita ba suwaye su ake ce ma yan kadariya mu'tazilawa ko a gefe ɗaya kuma akwai yan jabariya su kuma sun yarda da kaddarar har sun wuce iyaka ma suka ce ai duk ma abin da muka yi Allah ne kawai ya ce mu yi don haka ba mu da laifi in ma mun yi laifuffuka kaga su waɗancan sun ce aikin bawa ba ruwan Allah ma saboda kasu ɗora wa Allah laifin kai bawa kai kai aikinka ba su yarda da an rubuta a lauhil mafuz ba su kuma waɗannan sun yadda an rubuta kai har ma laifukan da muke aikatawa suke cewa ba laifi kawai ka je kai zina ka kai komai ai Allah ne kawai ya saka duk kamar gashi kake in iska ta kado ya ya take yi da gashi ai duk inda iska ta kada nan yake yi to wai haka muke dangane da ubangiji kawai duk abin da muka yi dinnan shi ya samu don haka ba mu da zunubi wannan fa shine ra'ayin jabriya kaga wannan sun rusa al'amru wan nahyu waɗannan kuma sun karyata Allah sun dora masa jahilci a ina tsakiya take ai daidai take daidai tana tsakiya ka tabbatar da cewa Allah subhanahu ta'ala ya rubuta a lauhil mahfuz amma kuma ya ba mu zaɓi da zaɓin nan zai mana hukunci don haka ba kawai kaɗa mu ake ba a'a duk abin da muka yi mu muka zaɓa muka yi domin an ba mu hankali an ba mu zaɓi an ɗora mana hujja wannan ba ita ce daidai ba to haka ba abin nan aƙidar ahlus sunna a babi daban-daban daban ita ce a tsakiya ta sabawa sauran aƙidu haka bangaren abin da ya shafi ibada za ka ga cewa ahlu sunna suna ibada matsakaiciya ba su wuce iyaka sun fidda kansu daga dan adamtaka mutum ya ce saboda ibada har ya zama Allah ba hakanan kuma ba su bar ibada sun zo su yi ta saban Allah sun yi watsi da harkar kusantar ubangiji sun zama masu saban Allah ba ahlu sunna a tsakiya suke mun gane wannan to don haka kullum duk abin da ake yi ka zama cikin masu tsakiya wannan sifa ce ta me ta abin da yake shine daidai duk inda aka ce ka kai matsayin ka kure can ƙarshe ko a wajen daidai ne ka wuce ka wuce iyaka to zaka fada cikin abin da ba daidai ba mun fahimci wannan shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam da'iman yake ilmantar da mu yake karanta da mu yake jan hankalin mu mu rika bin abu gwargwadon abin da zamu iya babu mutumin da zai tsanantawa a wannan addinin sai face addini ya rinjaye shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan wata rana ya sami wata daga cikin matansa ta zauna tun da ya fita har je dawo tana ta ya samu wata mata kai ta daura kafarta ko kun san wannan kisar ai ta daure kafarta wai dan kada ta yi bacci daga ta yi bacci in ta ja kafar sai ta farka ta yi ta sallah ta kis hutawa shine yace mata mai ma alaikum bima tutiqun ku rika yin abin da za ku iya haka nan ya samu wasu su kuma da suka ji labarin ibadarsa wannan yace ya daina cin abinci kullun azumi zai wannan yace ya daina a bacci sallar dare zai yi wannan yace ya rabu da mace shi ba ruwan sama da kusantar mace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji labari me sai zo hamun bari ma balu aqwamin me ya samu mutane suna cewa kaza suna cewa kaza wannan duk dan ya hana mutane abinda ake cewa wuce iyaka haka nan kuma kar ka zama a cikin masu saban Allah ba sa bin dokokin Allah don haka ka zama kai ne matsakaici a duk abin da zaka aikata Allah tabbatar da mu akan abin da ke shine daidai kuma bisa tsakiya to shi yasa yace nan annasu fi hadha babi thalathatu asnafin tarafani wa wasat فمنهم من إذا اعتقد في شخص أنه ولي لله وافقه في كل ما يظنه أنه حدثه به قلبه عن ربه وسلم إليه جميع ما يفعله وانا akwai dogon zance a kanta kuma an ce wala minti ɗaya ma yanzu ko to dole mu saurara anan sai mu tashi kan wannan annasu fi hadal babi din falafatu asnafin a tarafani wa wasat saboda lokacin ba zai ishe mu mu yi bayanin da za mu yi na bayanin ma'anar wannan matanin baballantana kuma sharhin da ke ƙasa Allah subhanahu ta'ala ya sa mu dace ya kuma tabbatar da mu akan abin da yake shine daidai abin da ya yarda da shi abin da yake ita ce hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Allah subhanahu ta'ala ya ƙara mana ilimi ilimi mai amfani wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك to ko da ke ko riga kun miƙe ko to ko bari sai wani lokacin na? tayi ba laifi to aje sai mako na gaba sai mu amsa